بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na shida a cikin jerin karatuttuka na wanda littafi mai suna as-salsabil shafi marmaro mai warkarwa ko kuma rafi wanda yake kosarwa akan ilimin tajwidi kuma matashin karatunmu na yau shine babu a hakamil maddi babi akan hukunce-hukuncen madda lil maddi a hakamin salasun wajibu wa ja'izun wa lazimun fal wajibu lil maddi salasu a hakamin salasu a hakamin hukunce-hukunce guda uku sun tabbatu lil maddi ga madda wajibin akwai akwai wujub shine wajib wa ja'izun akwai kuma mene jawaz wa lazimin akwai kuma luzum waɗannan su ne ahkamul maddi dan karanta su a cikin kitabun tajwid to menene wajib ma'ana wujub shine malam yace fal wajibu an ta'ti al hamzatu ba'da harfi mad fi kalimatin muttasilan hadha yu'ad an ta'ti al hamzatu shine a samu al hamza ta zo wata harfin al hamza ya zo ba'da harfin maddin a gaban harfin madda fi kalimatin amma a cikin kalma daya hadha yu'addu muttasilan wannan ana daukan shi a mazin shine al-maddul wajibul muttasil kaman jaa kaman qa'il kaman mene kuma su'u na wawun ko wancan na alifin ne kaman si'a si'at na wawun to kun ga maddul wajibul dan za a iya samun sha'awatar riwaya kuma ba sha'awatar riwaya fa misali idan ka je ibn kathir inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila wat'an wa aqwamu shi ko idan ibn kathir ne inna nashi'atal layli hiya ashaddu wita'an wa aqwamu qila kaga wita'an kaga an samu dal wajibi anan ko to haka hakam din suke akwai wanda zaka duk qur'an duk qira'at an same su akwai kuma zaka wata riwaya an sama akwai wata qira'a an sama wadansu ruwayoyin ba su kamar misalin wa ka ayyin min qarya wa ka min qarya kashi kuma wajibul muttasil ne wamdudhu arba'an wa khamsan intasil wa khudhhuma وخذهما إذ إذا وقفت واستطل وامدده مد الواجب المتصل كميش مد أربعة حركة هدو وخمسة دكما حركة بير انتصل إذن كسادر watan halatul wasulin zaka ja hudu ko biyar kenan ban da lokacin da ka tsaya wa khudhuma idza waqafta to ka riki waɗannan fuskokin guda biyu idan ka tsaya wastatil amma sai ka tsawaita sai ka tsawaita mana idan ka zo tsayawa shi sai ka tashi harka shida mun bance wannan ko alwajibul muttasil idan zaka tsaya kan zaka tsaya ne harka shida wannan shine mafi karfi akwai kuma da suke ganin za ma iya tabbatar da biyar din amma shida dai shi yafi karfi wa alaikum salam wa eh ayya insha Allah ta'ala tul kenan yawa shukran barakallahu fikum tul kenan sai ka ja harka shida wastatil sai kai tul harka shida wajaizun mun waja wannan fa ya takaita ne da ruwan hafsu wajaizun munfasilun wa badalu wa aridul waqf fan munfasilu to idan aka ce almadul jaiz madul jaiz ya tattaro nau'i uku ne karkashin sa madul badal na karkashin jaiz munfasil madul aridul sukun yana karkashin jaizul munfasil sai kuma almadul jaizul munfasil din guda uku da suna karkashin shi shine sai ce wa jaizul munfasilun madda kuma madda yinsa yakan zanto mu jaiz ne ko munfasil okay sai na biyu daga cikin karkashi karkashin madda ko ya kama na wajib shine aljaizul munfasil da badal da aridul lilwaqfi da aridul sukun duka suna karkashin shi ne to menene munfasil din ma'anarsa shine malam sai ce fal munfasil wa jaa fihi min tariqi tariqi shatibi arba'atun wa khamsun ya sahibi na'am wa'adin lokacin munfasilu kai ai gaskiya ne nan namu ni na ban sha nan mhm shukran a ban- dan bambirin nan ne sai ya rubuta shi nan babu shi babu shi na anan a faɗa min baitin to ina zuwa an an ta'tiyal hamzatu ba'dal mad sadrul baiti kenan ko sai ajuzul baiti kuma na'am fi kilmataini ka idza ka ila ashad ka ila ashad ko an ta'ti al hamzatu ba'da al maddi fi kalimataini ka ila ashad haka ko to Allah ya saka da alheri lalle ko wannan shine yafi kamata kuwa domin kun ga uslubin shi in ya kama ka hukunci sai ya kama ka tarifi kun ga wannan ma yana ɗaya daga cikin miza na mene distinctive feature na wannan littafi akan jazariya da kuma tofatul atfal ko da ke tufatul atfal zai ce to ai dan yara ne to Allah Allah ya ji kansu to ma'anan ja'a munfasil an tati al hamzatu ba'd al maddi a sami harafin hamza ya zo gaban hamza a gaban harafin madda fi kilmata ne amma tsakankanin kalmomi guda biyu ka ila ashad to menene wai ina ne misalin ila ashad ya fito a cikin alkurani wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azabi Allah saka da alheri kaga kaga nan yayi fasaha sosai gaskiya ila kaga nan harfin maddi ko ashad ila ga alifin ko nan kuma ashad ya fara da alhamza ko madalla to wannan na na alifin kenan kaman ku anfusakum ku anfusakum wannan kuma na wawun kenan sai kuma fi ummiha fi ummiha wannan kuma na na ya'un kenan kai jazakumullahu khairan lalle yayi yayi fasaha gurin nan sosai waja to almadil jaizul fasil dukkan mu mun san akwai harka biyu akwai harka hudu akwai harka biyar ko to zamu ji wannan harka harka nawa ne ya dace da shatubiya tariq na shatubiya shine mala yace waja fihi min tariqi shatubi arba'atun wa to kuna ku jaza ne eh ma'anan dubbe bai lalace ba duk manan yayi daidai waja'a ko wajaza duk yayi daidai waja'a fihi ko wajaza fihi min tariqi shatibi arba'atu arba'atun wa khamsatun ya sahibi to ya sahibi ya kai abokina wajaza ko kuma wajaza waja'a arba'atun wa khamsatun harka hudu da harka biyar sun halasta ka ɗabbaka min tariki shatibiya min tariki shatibi ta tariki na shatibiya saboda haka a cikin shatubiya akwai harka hudu ne kawai da harka biyar kawai a ruwayar hafsu harka biyu to nan tariq ne na tsayibatun na shiri so mu san wannan allah ka samu dace wa alaikun salatullah eh wani ma- wata- wani madda almajid zaizul fasil idan kana bin tariq ne nishatabi zaka ja harka hudu ne ko kuma harka biyar kawai amma idan kana tariqan tayyibatun nashi ne sai ka ja harka biyu ƙari kuma akan da ƙari akan waɗannan fuskoki biyun watan shi tayyibatun nashi akwai fuskoki uku ne nan ko akwai fuskoki biyu ne kawai watan za mu gane na mana ce ruwan jazan nan ya nuna cewa kamar shi ma bari da shafi ƙari ne akan harkar ma ma'ana harka hudu da harka biyar ƙari ne akan harka biyar masha Allahu to eh madalla abin da yake nufi da jaza din shine ko ka ja hudu ko biyar din amma duka turuk na shatubiya babu harka biyu don in ka duba harka in ka duba cikin shatubiyan za ka bai kawo shi ba sai a can sai kawai su kalun ne da suke yi fa in yan fasil fal qasra badirhu taliba kaga akwai kalun badirhu ba'un akwai kuma taliban ta'un ta'un hutti duri duri duri bi amur ko e badirhu badirhu taliba mun gani to Allah ya sadi mu Allah Allah sa mu dace so harka uku a fuskoki uku kai qasru tawassul da fuku tawassul to sai ka je taibatun nashiri watan sanin wannan muhimmanci sanin wannan hukuncin fa yana da matukar muhimmanci Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa da wani wajihi ne idan kana yi zaka ce dhu'fin idan kana yi sai ka ja can Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin kana kasur ga mufassal ko to in kana dha'fin fa kana tawassud ko kuma kana foiko tawassud wato wannan wani hukunci ne fa gaskiya akwai sauran mu insha Allah sun ta'ala zamu kokari mu samu wata manzuma akan waɗannan fuskokin insha Allah sai mu tabbatar da su a sai mu karanta ta wanda zai baka dama ka san in kana tariq na shatibiya to ga abin da zaka yi kawai hukunci kaza da muke karantawa ashe sai kana yin taibatun nashir insha Allah ta'ala eh ka gani kaman yau ka kaman fuskan da minshawi ke yi kenan minshawi sannan kuma ishmami da ram in kana jan ja'iz nawa ne zaka ishmami ko kuma zaka yi ram to duk zamu zo su insha Allah ta'ala a hankali a hankali Allah ya kara fahimtar da mu yanzu dai bari mu fara fahimtar waɗannan wa in yakun muqaddamal ham mun haka ne ko wa in yakun taqaddama alhamzu ala maddin ka amana fasammi badala wa in yakun idan kuma ya kasance taqaddama alhamzu harafin hamza ya gabaci ala maddin harafin madda ka amana kaman amana fa amana lahulutun fasammi badala wannan ka kira mishi ka kira shi maddul badal amana utiya iman wa qasruhu to shi maddul badal din ka mishi qasru illam yati ba'dahu sabab idan babu wani dalili gabansa wanda zai sa ka ja fiye da haka wa inda ta fa'amal bi za ka sabab idan ya zo wani dalili ya zo to sai ka yi amfani da wannan sababin idan a taka sababani kad jama'a fa'amilin akawa menene koyi baitin na marigini to abinda ake so a nuna mana nan ilaihi ad'u ko kuma ma'ab yanzu nan ai taqaddama alhamzu ala alal mad ko yanzu nan muna da wani madani nan masha Allah to kuma sai na tsaya wa ilaihi ma'ab wannan ga sukun ya zama menene nan masha Allah aril sukun to yanzu fa idan ka tashi shi badal ai a hafsa zaka ji harka biyu ne ko to yanzu tun da an sami maddoji biyu sun hadu sai ka duba wanne ne ya fi karfi maddojin suna da martabo ba wani madda ne mafi karfi a kawal mududi lazimun sai mai ne kuma sai wanne na'am arid ko famunfasilin ne sai arid ko? na'am sai wanne kuma ina jin suke nan ko? to yanzu nan sai mu duba maga lazim shine na farko shine mafi karfi cikin muddin sai wajib sai munfasil sai arid sai badal to ku duba gani shi arid yana mataki na nawa ne daya biyu uku hudu mataki na hudu ne ko badal yana mataki na biyar kaga wannan matakin shi yafi na wannan ko to yanzu idan ka zo nan zaka ce ne madul arid ko zaka hukunci da shi so yanzu idan ka tsaya ma'ab zaka tabbatar da fuskoki uku harka biyu sai kuma harka na hudu sai harka shida ba za ka yi harka biyu ba mun gane amma inda za ka wuce ne akwai arid da sukun a gurin ka gabatar ne kawai ko to shi kuma sai ka harka biyu kawai a nan gurin tun da babu arid a gurin ban sani ba yanwa ko mun da gane so duk lokacin da maddoji biyu suka idan ka ga maddul badal za ka ja shi harka biyu ne kawai idan babu wani dalili da zai sa ka ja shi fiye da haka so idan an samu dalili kaman bijirowar sukuni ya sa maddajin biyu suka haɗu da badal la'arib to sai kai amfani da maddan da ya fi ƙarfi wanda bai da ƙarfi kuma ka bashi kauce mun banci wannan ko menene hukuncin kaman cika sallah ne da kasuru ga matafiyi cika sallah da kasuru eh wallahu yuhibbu an tuta rukhsatuhu ko yawwa kaga shikenan sai kai kasuru abinka kawai shi yafi wannan halin kaman na'am mm na'am akwai ma baiti sosai a kai to ina fatan insha Allah ta'ala idan ka sami annujumut tawale akan ruwayin kalun da warshu ya kawo su sharhin addirar lawame la'alu'il bayan ina fatan sha Allah za a sama a ciki na'am muzakkira din nan shi ma ka ko Allah saka da alheri ka ji muzakkira ya karaman nan ko ta bace na'am eh wanda yake kawo auju na arid ko Allah saka da alheri eh sosai yau ta bace yanzu gaskiya amma ina ganin abin da zamu yi wane ne yake da ita ni na na rasa inda na jefa ta ne wanda yake da ita ya zo mana ita gobe sai ko kuma ai download din ta kawai din gaskiya wannan littafin tana da kyau mana wallahi ba kowa ne ma ya san ta ba sosai kuwa wanda yake da ita da ya zo mana da ita da Allah gobe ko kuma ya mana download din ta na manta sunan malamin da ta yanda wanda yake so sai a samu ibrahim sai fita sai fitan mishi da shi kawai insha Allah ta'ala don yanzu abin da za a yi kenan kawai in ka samu littafi mai tsada ka fitar da ita kawai insha Allah ta'ala to Allah ka samu dace to sai kuma menene gaba na'am kamar misalin a ri'a'an nasi ri'a'an nasi kun ganin shi ma muddabi sun hadu ri'a ba ga alhamza ba gaba ga alif kaga baddaji bi sun hada nan da badal da arid to sai amfani da mene to wajib ne bari da murbuta mu gani eh afon alhamza ne kowa mun ai kowa ainihin nan kuma fa jamil jiddan ainihin ma uku ne suka hadu ku duba ga takaddama alhamzu alalmad ko kaga muna da mene muna da badal anan sannan kuma a nan takaddama harfin wadda alalhamzi kaga muna da mene Allah ya saka da alheri sannan kuma ga sukun ya bijiro muna da mene ka gani gashi to amma nan sai suka ce nan za mu ɗauki shi kawai arid ne watan arid za mu yi amfani da shi ya fi ƙarfi kun gani shi yasa idan ka zo nan za ka yi afuwan afuwan afuwan muttasil ne yayi to in ka zo ko zaka yi amfani da martababin ne lazim wajib kun ga shige da martaba ta ko to shi sai mu tabbatar da kawai harka shida anan kawai wajib kawai harka shida sosai kwa sosai amma halatul waqfi yawwa so kaga irin waɗannan gunce-guncen suna da kyau duk mu ringa kula da su to kada mu manta ai mun karanta wani baiti a baya me yace mana zamu yi ehe a baya ce mana a baiti na 120 wamdudhu arba'an wa khamsan intasil wa khudh ma idha waqafta wastatil ka gani ko malam na'am 98 ne kuna ku to munan na mahada kai 100 200 to Allah ka samu dace wata saboda mukaddiman nan ne da aka samu wannan abiyadin da aka kara eh to Allah ka samu dace wa wa qasurhu illam ya'ti ba'dahu sabab ko zaka yi mamadul badal qasru idan babu wani dalilin da zai zai saka jashi fiye da harka biyu a gaban sa yazo wa in ata to idan wani dalili yazo fa amal bi zalika sabab to kai amfani da wannan sabab din kun ga anan wannan anabba wannan baitin fa kawai idan da za a dauke shi za a fitar ka kula da ka bitar riwayoyin nan to za fa a fitar da hukunce hukunce da yawa na'am na'am to insha Allah ita ce nan insha Allah sai ya tura maka ta yadda duk wanda ke bukata sai ya amma kuma wannan na ga aiballe shafi nawa ne duka 119 ko yau to ina fatan ita ce wannan insha Allah ta'ala kai barakallahu fikum yanzu misali wallahu sami'un alim yanzu idan muka wuce nan sami'un alimun wa muka wuce kaga muna da tabi'i ne ko to amma dalilin tsayawan da muka yi kaga muna da tabi'i muna da tabi'i to amma tsayawan da muka yi sai kuma ga mene ya bijiro arid to yanzu nan muna da fuskoki na ai wani fuska zamu yi amfani da shi zamu yi amfani da arid ne tunda arid shine shi ne ke gaba da shi kunga kowa cikin maratuf din ɗabi'i ma ba shi allah ka samu dace na'am menene a gaba waridun in ja a ba'adar lini walmaddu waqfan aridu taskini sannan a can baya mun yi allinul arid ko yawa to wa aridun kuma madda yakan zanto arid in jaa ba'da lini walmaddu waqfan aridu taskini in jaa aridu taskini wato idan maddan nan wanda dalilin shi sukuni ne wanda ya bijiro sai mu ce mishi aridun ko in jaa ba'da lini walmadda idan harafin madda ya zo idan shi sukunin ya bijiro gaban harafin madda dalilin ma'ana alifin da wawun da ya'un idan sukuni ya bijiro a harafin da ke gaban su lokacin tsayawa to sai a ɗauke shi a matsayin mene sai a ɗauke shi adalus sukun kana hawi min khawf kaman wa amanahum min khawf kaga nan ya zama allinul arid ko wa min sabil malahum min sabil sabil kaga nan shi kuma arid lisukun bil qasri qif qif ka tsaya bil qasr da qasr harka biyu wal wasl da harka hudu wat tatwil da kuma harka na harka shida na'am baba ka samu al lazim na'am walazimin in ja ba da harfi mad sukunu nasliyun wa bituli yumad walazimun madda na zama lazim in jaa sukunun asliyun idan sukuni na asali yazo ba da harfi mad a gaban harfin madda wa yumad bitul shi wannan ana mishi harka shida me yasa ya ce mana sukun asli menene bambanci tsakankanin madul adil sukun da madul lazim bambanci tsakankanin su sababin su ɗaya ne me sababin su ɗaya sukuni ko to amma me bambanci a arid sukunin laysa gairu asli amma alazim sukun din asli ne shine bambanci insha Allah to a gurgujin gaba ba aka samun lazim maddi lazim nan wa lazimul maddi lahu aka samun arba'atun bayyana hal kalamu shi maddin lazim wa lazimul maddi maddin lazim al maddin lazim wannan min babu takadimin sifa ne al mansuf al maddin lazim sai ce wa lazimul maddi wannan wata bijinta ne na luga wa lazimul maddi lahu aka samu kaga al maddi lazimi na da karkashi karkashi arba'atun guda hudu bayyana hal kalamu maganan malamai ya bayyana da ya bayyana da su kilmiyun wa harfiyun wa kullum min huma musaqqalun mukhaffafun qad ulima akwai kilmiyun kilmiyun wa harfiyun akwai harfiyun wa kullum min ma kowanne kuma daga cikin su musaqqalun akwai musaqqal akwai mukhaffafun qad ulima wanda yake ma duka an san su kamar yadda malamai su kawo harfi in sukunu ja a ba da harfi mad fil harfi kilmiyin kilmi in bi kilmatin wujid to sai ka ce in ja a sukunu ba da harfi mad harfiyun idan sukuni ya zo a gaban harfin madda to wannan ya zama maddu lazim harfi amma fil harfi a cikin harfi kilmiyun wujida bikil in wujida bikil mutum idan ku an same shi a kalma ya zanto madu lazimul kalimi wanda dake da duk ne insha Allah wannan dai na san sananne ne ko musaqqalun in sukunu udgima mukhaffafun in kana laysa mudgama to in sukuni in udgima sukuni idan aka yi idgamin harafi mai sukuni nan da yazo a gaban harafin madda cikin harafin gaba musaqqalun to ya zama musaqqal kaga musakal lazim musakal harfi su ne guda hudun nan gudu kawai wanda muka kawo nan alif lam mim da yadda suka zo surun ta guda biyar ne ko sai alif lam mim sad arab sai ra da alif lam mim ra sannan kuma sai ta sin mim nan ne kawai su ne harfi musakal amma duk sauran mukhaffaf ne ka duba kaf ha ya ayin sad duka mukhaffaf ne Allah ka samu dace wa lazimul harfi kam asal naqas wa kulluha bi awwal suwar tukhas wa lazimul harfi almad lazimul harfi ana tabbatar da shi ne a harfa guda takwas ga sanan kam asal naqas kafin da kafin da mimun ainihin sinin lamun nonin kafin sadun wa kullu ha bi tukhasu bi awwal suwar waɗannan harufan an keɓance su ne kawai da zuwa a farkon surori ma'ana ana samun su ne a farkon surori su ne malamai suka hada su silhu suhairan man aka ko kuma nassun hakimun qati'un lahu sirrun zamu zamu zamu ga magana akan su insha Allah to Allahu alana الذكرين abdul wasahil ta'rifil wajhain to a waɗannan wannan ina lazim da aka sama waɗannan sun kalmomi kaman Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun asalinsa a Allahu amma da yake wannan hamzatu waslin ne to sai aka yi ibdalin shi alifun sai aka kawo wannan madda aka hada su a nan guri da shine za ga ana rubuta shaka to kana da fuskoki guda biyu fuska ta farko shine al-ibdal ma'al madul mushba za ka yi ibdalin wannan hamzatu wasanin din sai ka mai da ita alifin sannan sai ka yi madda harka shida sai kuma fuska ta biyu sai ka yi tasfili a tasfil baina-baina za ga idan ruwan tasfil din ne za ga an yi haka za ga nan hamzatu wasanin an samu shi wannan dot haka الله أذن لكم أم على الله تفترون الله آه a hal'ana a hal'ana a hal'ana sai kuma a hazzakarain a hazzakarain wa alaikun salamatullah na malam ai duk wannan kowace riwaya ce akwai a halana a halana masuwar shi آلانا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين kowace riwaya akwai fuskokin nan guda biyu a zakarin sai dai abin da nake tambihi shine akwai malaman da suke ganin za a iya ibdalin hamza musahala din a mai da tahaun a hazzakarini a hallahu a hal'ana to gaskiya malamai suna ta bayani cewa wannan muhaqqiqun cewa bai halasta ba saboda wannan babu isnadi daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ai tasili baina baina kawai to gaskiya ni wannan ni ma na fa fahimtar wannan haka to Allah ka samu dace Allah ji kan malamai ga alaikum sallallahu ko wace riwa kana da wannan fuskoki insha Allah mm ibdal shine ibdal min tarki shadra ibdal shine fa karfi shine muqaddam insha Allah eh da jan madda ba shine ibdal ai dama idan kai ibdali sai ka ja madda saboda sababin madda din da yazo to Allahu al'ana azzakaraini abdil kai ibdali ai kun ga nan shi yasa ya fara gabatar da ibdalin domin albada'u bi shay yadullu ala al bihi to yana nuna cewa ibdalin shine muqaddam wasahil kuma kai ta tasili ta'rifil wajhain ka san waɗannan fuskoki guda biyu to gaba sai ce fasulun fi hurufi fawati suwar ina son mu ehem sifat shi sai gobe za mu tashi in Allah yadda gaskiya babin sifat karka yadda a yi baka in ka yadda aka yi baka sifat in ma baka san sifat ba to karka doka gasin da juwidi to Allah ka samu dace a ga mun ta fito shar da yake abin nasu ne a halin wasalan fasulun fi hurufi fuhati suwar fasali akan harufan da sukan zo ko kuma aka keɓance su da farkon surori su waɗannan harufan su ne ga sunan nassun hakimun قاطع له سر to sun kasa su kashi hudu ma yumaddu maddan laziman su ne naƙasa asalukum su waɗanda ana jin su harka shida ne kawai sai kuma ma yumaddu maddan tabi'iyan su waɗanda na jinsu harka biyu ne kawai su ne ya tarahuhu ya tarahuhu ko kuma hayyun tahur sai kuma ma ma fihi wajahan ma fihi wajahan shine ainun al'ain shi ainihin dinnan kana da fuskoki biyu hudu kana kuma iya jin shida harka shida amma tul shi ne mukaddam can shatubi na cewa wa mudda afwan wa fi ainihin wajahani wa tulu fuddila wa fi ainihin wajahani wa tulu fuddila wannan shi ne mukaddam harka shida ga ainihin ko an same shi a farkon surucin maryam ko kaf haya ayin sod sai kuma ayin sin kof suratu shura to ainihin ɗin kana da fuskoki guda biyu ko ka ja shida ko kuma ka ja hudu ko? Allah ka samu dace to sai kuma ma la madda fihi aslan ma la madda fihi aslan shine al'alif tunda tunda shi babu harafin madda a tsakiyarsa harka biyu kawai za a jan shi to harfan da sukan zo a farkon da aka keɓance su da zuwa a farkon surori su ne jimlatu a harufin fawatihis suwar sulhu su hairan manka ta'akar ba a shar silhu suhairan man qata karba ashar to jumla ma'ana adadin haruffan da sukan zo aka kimance su da zuwa farkon surori su ne ga sunan silhu suhairan man qata ka kaga yanzu duk waɗannan haruffan da muka nan ba duk su ne a cikin naka hada su to fassararsu shine suka ce man qata ka duk wanda ya yanke zumunci da kai silhu suhairan kai ka sada zumunci da shi su hairan da jijjifi da sassafe illa alalutan na janahun bi sahar su hairan tasgiri ne na sahar assalamu alaikum jahik barakallah fikum mun banci wannan ko? na'am sai menene kuma? na'am famud da kam asal na kasdawila wa khudh bi ainil wasdi wat tatwila famudda to kun gani fi'ilu kun gani nan ga fi'ilu amrin ko mudda kai madda ko umdud ko yawwa jazakumullahu khaira fa mudda kam asal naqas tawilan harfan kam asal naqas kai musu madda madda mai tsawo me ya sababin madda a waɗannan harfan shine wujudu sukun ba da harfin mad in ka ce kaf kaga ai ga alifin gaban alifin da sai muka samu sukun ko to shine sababin sukun anan harka shi da kuma zaka ja kuma da yake sukun din asli ne harka shi da zaka ja kaga ba sukun arid bane mim ain sin lam nun qaf sad wa khudh bi ain alwasti wat tatwila wa khudh kariki alwast bi ainin harka hudu ga harfin ainun wata tuwila da kuma harka shida wa kusur bi rahata hayyin kulla harfi wa sammihi maddan tabi'i harfi wa kusur bi rahata hayyin amma waɗannan harfin guda biyar da suka zo cikin rahata hayyin watan kamar ka ce mutanen wata kabila ko anguwa lafazin hayyu yakan zo kabila yakan zo kuma anguwa ra'un ra kaga harfa biyu ne ha to ha ya harfa biyu ne to zaka musu harka biyu ne kansu ba a jan su harka uku ko fiye da haka kuma kowace kira'a ba wanda suke ja fiye da harka biyu kullum harfin kowane harfi anan zaka mishi kasuru anan harka biyu wasan muhimman tabi'i harfi kace musu almadda tabi'i harfi kuma wasan mi harfa alifin fil addi haka ne wasammi ka kawo ma'ana ka ambato ka kawo harfa alifin harfin alifin fil addi cikin lissafi yana cikin mene harfan allati tukhassu bi fawati suwar ai awail suwar harfan thulathiyan domin shi alif din harfi ne thulathi bi gairi maddin amma shi harfi ne thulathi yana da harfa ne guda uku amma babu madda to ai ya kamata ma mu yi identifying surorin ko da suka zo da irin waɗannan haruffan na farko akwai ce suratul bakara akwai ali imran sai magangara arafi daga arafi sai magangara yunus yunus sai magangara hudu daga hudu sai mu je yusuf daga yusuf sai mu je sannan kuma sai alhaji ibrahim ba alhaji ibrahim ba ne suwa suka fara aiki haji wai zai rahu ibrahimul kawaida bil baiti suratu ibrahim sai suratu hijir daga suratu hijir sai sai malama maryam to sai malama maryam daga maryam sai ko mene sai taha alhaji taha idan manzo ne sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ina a kafin mu ji an kabu da akwai uku ayi e akwai uku akwai shu'ara'i akwai namli akwai kasas ga ankabut ga rum ga kuma ga lukman mai hikima sai sajada daga sajada sai yasin daga yasin sai sa'ad ko to daga nan kuma sai mu je can kasa afwan eh sai mu dauko a tsallake hawamim ko ahqaf afwan ghafir fusilat shura zukhruf na'am dukhan jafiya sannan kuma sai qital a qital ita ce jafiya ko sai ahqaf to daga ahqaf sai mu je qaf sannan kuma sai mu sauko kasa nonin ko ikon Allah kamar fa cikin harfin larabci babu wani harafi da yake suna na wani abu ne sai nunin kusan kamar harafin nunin ne kawai domin nun harafi nun me kuma nun ma'anar nun ko bayan wani harafi ka gani ka gani to Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu dace ina ganin dai wannan shine kawai to sai kuma babu anwa'il arid lil waqfi wannan kaga shi mun yi shi a cikin a wancan littafin ko to hadiyatul ikhwan dan haka kaga shi wannan babu bata lokaci akan shi wa waqfu maddun aridun lahu wa mad muttasilun wa aridun min ghairi mad wal waqfu ay al maddul arid lis sukun wal waqfu maddun aridun ma'ana wal maddul arid lis sukun kaga al maddul arid lis sukun lahu yana da kamar ka ce watan shi ke da waɗannan anwa ɗin wa mad muttasil ina anwa ɗin akwai muttasil da arid ko wa aridun min gairi mad al'aridul mutlak kenan faƙif alai habis sukuni kai famar washmum bima washmum biha raf'an wa rum raf'an wajar waƙif alaiha bisukuni kaifamar duk inda ka zo ka wuce shi mana duk inda ka zo wajensa shi adal sukun ka tsaya kan shi da sukuni washmun biha raf'an sannan idan ka sami ka tsaya akan harafi mai raf'a ko ko mai dhamma to zaka yi ishmami anan warum za kuma ka iya yin raum amma raum din nan raf'an wajar zaka iya yin raum wajen raf'a da dhamma sannan kuma da wajen da wajen jarra wala tujiz dharmun bi wajhin illa in kana hadha alwajhu jaza wasla wala tujiz rauman kakka halasta yin raum bi wajhin ta kowace fuska ce illa in kana hadha alwajhu jaza wasla sai dai idan yin raum din ya halasta halatul wasli to shikenan sai ka raum din alishmamu dhammu shafataini duna duna sautin ba'ai da nutukar sukuna me ma'ana al-ishmam shine sai ce al-ishmamu dhammu shafataini shine ka hada labbanka guda biyu malaka la ta'manna manna ala yusuf ka raba labbanka hada labbanka guda biyu ishara zuwa ga dhamma ko duna sautin kana ji sauti manno a ba za a ji sauti ba to yaushe za a yi shi bu'ai da nutukika sukun bayan kayi furci da sukuni wannan ya kawo yana na tsayawa ne musamman kamar misalin nasta'in shikenan nasta'in kaga ai kana ƙari yin furci da sukuni sai kai isharan kawai shine ma'anan bu'aid watan shine dalilin kawo mana bu'aid da tasgiri والرم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدركي والرم معنى الرم كما خفض الصوت شيني كسسوت صوتك معنى كي فرشي دا حرفي مي وصلي بالمحرك حرفي مي وصلي da sauti masasauci ko kuma mai rauni ya sama'uhu kullu karibin mudriki duk wani wanda zai iya riskanka na kusa da kai wanda zai iya riskanka ya ji to zai ji shi ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف نو نو دنن شيني رام دن إياك نعبد وإياك نستعين شكنا وامنع لوجه الروم والإشمام في خمسة تأتيك في التمام akwai gurare da ba a yin raum kuma ba a yin ishmami guda biyar ga sunan sune mana zai nuna mana wamna li wajhin raumi wal ishmami ka hana yin ka hana tabbatar da wajhin raum da kuma ishmami ba a yin ishmami ku da raum fi khamsatin a gurare guda biyar ta tika za su zo maka fi tamami ciko a cikon a cikon wannan bayani da cikon wannan bayani na da na fara maka akan waccan nan matsala din kun ga wannan babu a cikin jazariya ko babu kuma a cikin a cikin tufatul atfal to kun ga wannan mai littafi yayi fasaha sosai to Allah ya ji kansu fi nasbi mimul jam'i tari shakli ha'in mu'an ha'i mu'annathin sukunul asli fi nasbi idan kalma ta zo da ta zo da nasba ba yin ishmami ba yin ram ihdina siratal mustaqima as-siratal mustaqima ba ta zo da nasba ba to kai kai ram kai kai ishmami anan sai dai ka tsaya kawai da sukun khalis sukun mahad insha Allah mimul jam'i siratal ladhina an'amta alaihim to ya zaka kai ishmami anan to ba za a yi shi mai ba za a yi ran ba a nan ba na biyu kenan ko tari'u shakli wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum in irtabtum ko to sai ka tsaya akan in ku duba gani halakal wasul ba wasali na bijiro mishi ba na bijiro munulun to shi ma ba za ka yi ba za ka yi ran ba za ka yi shiman ba a fi ƙulubihim maradun amir tabu a fi ƙulubihim maradun am to za ka yi shiman mai nan ya za ka yi ran nan so babu kwata-kwata ha'i mu'annafin da ha'u tanif a ko'ina ne ka tsaya inna rabba inna rabba kuka na bi basira rabba ka na bi to ba ishimami a nan babu ran amma waɗansu malamai kuma su suna fayi fa a wajen hawan dinnan shi amma dai abin nan manya-manyan malamai abin da suka tafi ba za a yi ba sukunin asli ha'u ma'annafin sukunin asli da ha'u ma'annaf wanda ya zo da sukuni na asali ba a yi na nawa kenan wannan na'am na hudu ne ko? sukunin asali sannan kuma sai inda aka samu hautani zai dozu sukuni na asali hautani alƙari'ah malƙari'ah a babu shi mabi babu rom to allah ka ji kan malamai allah ka saka malaman da alheri malam bas da suka fitar da ilimin nan fa ana ta tacewa ne fa ana tacewa ne yanzu sai gashi an tace ilimin kawai malam mu yanzu kawai abin da ya rige kamar mai gida ne ya ce fani uwar gida ta gyara ta dafa kai sai dai ka je kicin kawai ka dauki abin ka to abin da ya rage mana kenan to kun ga kenan ashe addu'a kawai zamu ta musu Allah saka musu da alheri to wal khulu fi ha'id damiri ba'da ya awawun aw dhammin wa kasrin ruya wal khulfu ko kuma ka ce warwiya kalmar mu ta karke warwiyar hulfu amma an roito saɓani na malamai ƙare juna ilimin da malamai suka yi fi ha'id damiri akan ha'ud damir ba da ya idan ha'ud damir ɗin na ya zo gaban ya'un kamar fihi ka tsaya a kai fihi awawun ko kuma ya'un a wawun kai afwan kamar misali wa ma qataluhu wa ma salabuhu kun ga zo gaban wanko aw dhammin ko kuma zo gaban dhamma kamar misali in kuntu qultu wa kasrin bi to waɗansu suna ganin za a iya yin ram da ishmam waɗansu suna ganin ba za a iya yi ba to amma dai mafi karfi shine maganar da malam ya kama na ba za a yi ba so insha Allah sun ta'ala zamu dakata nan abinda Allah ba mu iko muka yi daidai Allah ba mu ladan gabaki da kuma wannan karatu da muke ya Allah Allah muna roƙonka Allah ka sanya wannan karatu ya zama hidima ne ga alkur'ani ga baki ɗayan mu kai ma kanka da ka taso ka zo nan ka yi hidima ga Qur'ani to Allah ya karba mana shi ma mai turawa shi ma ya hidima ga Qur'ani Allah ka samu dace masu download din masu ma sun yi hidima da Qur'ani Allah ya karba mana insha Allah zamu dakata nan gobe zamu tashi da kan sifat kuma muna fatan karatun mu takwas zai fara insha Allah karfe takwas insha Allah ta'ala zai za dai mu ji insha Allah idan za mu tashi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah